الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من معواك وتلمست نفس السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك واشهد ان سيدنا ورسولنا ونبينا وامامنا وقائدنا واسوتنا ومرشدنا ومربينا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله والله ما خلق الاله ولا برا بين الورى بشرا يرى كمحمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحيامها بمحمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي الله زاد محمدا تفضيلا وهباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله عز وجل ما باشرت قلب امرئ مؤمن إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل اتق الله يا عبد الله واعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد فكل ما ينفع ويجمل ويسبب حياة كريمة فقد أمرت به وكل ما يضر ويقبح ويسبب الفوضى واختلال النظام الاجتماعي فقد منعت وحرمته فإنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال في شريعة المحمدية فالأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية من شأنها توفير الأمن والسلام ونبذها يسبب الفتن والمحن والإحن والقلاقل والبلابل والزلازل ومن هذه الأحكام والضوابط ضوابط السير والركوب على المراكب أمرت الشريعة الغراء بركوبها صالحة وتركها صالحة ومدح الله تعالى عباده الصالحين حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال أيضا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أيها المسلمون فإن مما يدخل في عموم المحافظة على النفس والدين والعقل المحافظة على سلامة قائد السيارات والركشات والباصات والركاب من ضوابط الركوب والسير ضوابط الركوب والسير بها ورفع مكبرات الصوتية وإضرار المجتمع بالأغاني والموسيقات الأمريكية والفرنسية والهولندية فاتقوا الله أيها المسلمون واتقوا الله يا شباب المسلمين واعلموا أن الله قد منعكم ما أنتم عليه من سماع الأغاني في الركشات والسيارات والباصات ومشاهدة الأفلام الخليعة قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فلماذا تتركون كتاب الله وتتعوضون به قرآن الشيطان فإنه لا يجتمع قرآن الرحمن وقرآن الشيطان في قلب عبد أبداً أيها الشباب من أهل الركشات ألا ترون إلى ما من الله به لأهل مرادي من حفاظ القرآن ويرتلونه بأصوات رائعة أترون أن مزامير القرآن أترون أن مزامير القرآن لا تناسبكم في ركشاتكم وأنتم أبناء المسلمين وتناسبكم وتناسبكم مزامير الشياطين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكالي جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال هو سنة هو طاعة هو قربة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحتال ورأوا سماء الشعر أنفع للفتى من أوجه سبع لهم بتوالي تالله ما غفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمال نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشرك المحيط الغالي فإذا بهم وسط العرين ممزق الأثواب والأبدان والأديان لا يسمعون سوى الذي يحوونه شغلا به عن سائر الأشغال ودعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا عنها وصار القوم ذات شمال خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال الجبال وإذا تلى القاري عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فخفف أنت ذو إملال حتى إذا قام السماع لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال وامتدت الأعناق تسمع وحي ذاك الشيخ من مترنم قوال وتحركت تلك الرؤوس وهزها طرب وأشواق لنيل نيل وصالي يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال أشمتم أهل الكتاب بدينكم تالله لن يرضوا بذي الأفعال يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فالهوى لا زال فتانا ألا ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون فإن مما يملأ القلب حزنا وكمدا أن يجد المسلمين أن نجد المسلمين لا يبالون بالمخالفات الشرعية ولا يتعاونون في البر والتقوى بل يتعاونون على الإثم والعدوان والعكس هو الواجب علينا معاشر المسلمين فعلينا جميعا أن نتكاتف لمنع كل ضرر في المجتمع وينبغي لمن أراد ركوب الركشات من المسلمين أن يطالب بإيقاف مزامير الشيطان وكذلك من ركب الباصات والسيارات وعلى العلماء والدعاة والخطباء أن يبينوا للناس ما في ذلك من المفاسد والأضرار وعلى الآباء أن يمنعوا الأبناء وأن يوجهوهم إلى ما هو خير وأنفع وعلى الأغنياء أن وعلى الأغنياء أن يشتروا الأشرقة النافعة ويوزعوها مجانا لأهل الركشات والسيارات والباصات وعلى العلماء كذلك أن ينبهوا مدراء الباصات نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالأمن واليمن والبركات في بلادنا وأن يبسط السلام والأمن في ديارنا اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم سخطك ومقتك ورجزك إله الحق اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين dan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da jinjina a gare shi da ta'i da yabo a gare shi da salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta yi bayani ne akan girman wannan shari'ar tamu ta musulunci wannan addinin namu na musulunci wannan addinin namu na musulunci ya zo ne domin tabbatar da dukkanin ababe waɗanda suke kyawawa da kuma tunkuɗe dukkanin ababe waɗanda suke naɓanna na lalaci don haka duk abin da yake da amfani duk abin da yake abu ne na ƙawa da ado da kyau duk abin da yake kawo rayuwa ta karamci yake kawo lumana da sanyin rayuwa yake kawo jin daɗi addinin musulunci ya yi umarni da shi duk abin da yake gurbatar da zamantakewa yake kawo hargitsi yake tada zamna tsaye duk abin da yake cutarwa da dukkanin kalolin shi addinin musulunci ya haramta shi ya hana saboda haka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ɗora ƙa'ida ƙarƙashin wannan addinin mai girma ta cewa la darara wa la dirara babu cutarwa babu cuta cikin addinin musulunci babu cutarwa bai halatta ba mutum ya ƙarƙar cuta ga wani ko ga kanshi sannan in cuta ta samu kuma bai halatta ba a gusar da ita da wata cuta sai dai da wata hanya wadda babu cutarwa don haka ma ƙa'ida ce sananna a wajen malamai na musulunci gaba ɗaya abdararu izal cewa har kullum duk inda aka haɗu da cutarwa to gusar da ita ake ƙoƙarin yi duk inda aka ga cutarwa a ƙa'ida ta musulunci ana kawar da ita saboda haka babu cutarwa babu takura babu tsanani babu kaushi na rayuwa cikin wannan shari'ar ta musulunci dukkanin hukunce-hukuncen da shari'ar musulunci ta zo da su hukunce-hukunce ne waɗanda aiki da su da biyayya gare su yana tabbatar da zaman lahiya yana tabbatar da aminci waci da su da rena su da maida su wato da yin ko oho da su yana zama dalilin kawo fitintunu yana zama dalilin kawo rigingimu da kwaramniya da matsaloli da takura kala-kala da rikice-rikice da jirkicewa al'amurra da girgijewar lamurra baki daya don haka wa'annan hukunce-hukuncen da wa'annan dokokin da musulunci ya zo da su daga cikin dokokin na akwai dokoki na kula da tsarin tahiya bisa abin hawa musulunci bai yarda ba wanda ya hau abin hawa ya hau shi yadda ya ga dama ya sauka yadda ya ga dama annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shi ya ɗora dokar cewa irkabuha salihatan wa da'uha salihatan a wata riwaya ya ce irkabuha salihatan wa kuluha salihatan ku hau ababen hawan nan lahiya kuma ku aje su lahiya saboda haka duk ababen hawa baki ɗaya da dokoki na tafiya akan hanya duk da kasancewar dokoki ne waɗanda 'yan adam suka tsara amma shari'ar musulunci tana goyon bayansu domin suna kawo aminci da zaman lahiya ba su kawo matsala shi kuma dokoki na shari'ar musulunci duk abin da ke kawo zaman lahiya duk abin da ke kawo wato da tsarin rayuwa mai kyau wanda babu takura da cutarwa to dokoki na shari'ar musulunci da usulun nata duka suna goyon bayan waɗannan ababu don haka dole ne mutum ya kiyaye dokokin hanya dole ne mutum ya kiyaye a wajen hawan abin hawa ya bi tsarin da ke da kwai wanda cikin shi babu cutarwa bar sai kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya don haka shari'ar musulunci ta yi umarni wato da dukkanin ababen da za su kawo tsari a wajen bangaren ababen hawa allah ta'ala ya azama bayan shi na kwarai doka hatta wajen tahiya tasu ta kansu ba wai busa abin hawa ba ya ce bayan shi na kwarai su ne waɗanda yamshuna alal ardi haunan suke tafiya bisa ban ƙasa wato salim alim suna tafiya sannu sannu babu kwaramniya babu ta da hankali sannan Allah ta'ala ya yabi wato luqman lokacin da yake ma dan shi wasiya da nasiha yana cewa ka ɗora tsakaitawa cikin tahiyarka wa qasid fi mashi saboda haka ya mu bayan Allah mu sani cewa yana cikin ababen da suke kiyaye rayukan 'yan adam suke kiyaye addinin 'yan adam suke kiyaye dangantaka ta 'yan adam wato da hankali ma na 'yan adam kiyaye aminci a wajen tafiya da ababen hawa motoci na hawa da wato a daidaita da suka yi yawa da motuna da sauran karkar gaba daya kiyaye dokokin tahiya ga waɗannan dukkanin mutanen da suke hawan abun hawa yana cikin ababen da suke tsare waɗannan manya-manyan ababen wanda shari'ar musulunci kullum tana yaƙi da faɗa akan ba waɗannan ababen kariya kar a taɓa rayukan mutane kar a taɓa hankulan mutane kar a ɓata dukiyar mutane kar a taɓa dangantaka ta mutane to kin kiyayewa duka yana kawo cikas a cikin waɗannan ababen gaba ɗaya yana taɓa ɓangaren abin da ya shahi rayuka saboda haka da dama daga cikin ababen hawa rashin biyar Allah a wajen hawansu ya kawo matsala ya yi sanadiyar hallaka wasu bayan Allah rashin kiyaye dokoki a wajen hawan abin hawa ya yi sanadiyar gurgunta wasu bayan Allah ya yi sanadiyar gundule ma wasu bayan Allah hannuwa ya yi sanadiyar yin balshi a jikin wasu bayan Allah musamman musamman 'yan adaidaita 'yan adaidaita ba su daidaita komi ba cikin tsare-tsarensu hau da haka wato dole ne tilas ne a matsayinka na musulmi ka bi Allah ka bi Allah a cikin dukkanin al'amuranka mocinka da shirinka duka akwai dokar Allah a kan shi babu wani moci da za ka yi ko wani shiru wanda Allah bai azama doka ba me yasa ba ka bi saboda haka mu sani cewa yana cikin abubuwan da suke cutar da zamantakewa ta al'umma samun wasu matasa waɗanda ba su jin tsoron Allah a wajen hawan a daidaita sau saboda haka za su sanya za su nemo dirka-dirkan bafuloli jibga-jibga masu tada hankali masu kwaramiya sannan kuma in sun nemo bafulolin nan ba wani abin karuwa ba ne ko wani wa'azi ko wani karatu ko wani darasi kai ko da ma diskur na wani minister inda shi ne suke sanyawa ya fi sauki sauki ce ta samo diskur na wani minister ko wani dipute ta sanya da ya fi sauki saukin fitina akan waɗannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗen da rairayen na amerikawa na firansawa na ƙarshen duniya sai ka ce dai an kawo a daidaita saboda su ɗora transfer na waƙoƙi saboda haka aka kawo su bayan allah da suka kawo ma matasa a daidaita a cikin maraɗi domin su daidaita lamurra ne ba domin su cakuɗi to ku mi yasa masu a daidaita ba ku daidaitawa da allah cikin al'amuran mutum zai hau a daidaita sai ka ce sakarai ɗan yahudu gashi nan bisa a daidaita kamar hankalin shi ya gushe kamar tunanin shi ya gushe yana ta girgiza kai kai da kake bisa hanya a kowane lokaci mala'ikan mutuwa yana iya zuwa ya karɓi ranka kai ne ya yi cancanta a ce ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah a halin da kake ciki domin kana bisa hanya Allah fa ya kama ka ga hannun Allah kake wa ya kama sai inda yi da kai to me yasa baka kiyaye kanka sai a same ka ka sanya ekutar a kunnuwanka bayan ka tada wasu babu in oda wani yake ma a bayan ka baka ji baka gani saboda kaɗan adaidaita sun yi sanadiyar hallakar da mutane da yawa sun yi sanadiyar gurguntar da mutane da yawa wannan uzuri za ka faɗa ma Allah a gobe kiyama kai ɗan musulmi ne ba ɗan yahudawa ba amma cikin tsarin ka gaba ɗaya dokokin musulunci da tsarin musulunci ba birge ka alarammomi da maharrata alƙur'ani da Allah ya arzuta garin maraɗe da shi me suka canye ma da ba ka sa kasitocinsu me suka canye ma ba ajin sautin ƙur'ani yana tashi cikin motocin da cikin a daidaitan da cikin ababen hawan kullum sai dai kaɗe-kaɗe da rere wai haramun ne in mutum ya yi mota ya sanya ƙur'ani ciki haramun ne idan mutum yana da a daidaita ya sanya wa'azi ciki idan mutum ya sanya wa'azi ko ya sanya tilawa ta alƙur'ani ta wani alaramma kai in maraɗi duka alarammomin ba su ma ba ƙetara ɗauko wani balarabe ka sanya in kai haka asaran mi kai mi ya rage ka cikin lamuranka in shiga a daidaitan ka za a yi ko ko kin samu wato kudi za kai idan kai haka ko ko kaurace ma za a miye matsala kai a rayuwanka ko a tsarinka menene hakan yake tauye ma kawai rabon sai ka sha kashi ne a lahira rabon kai ba ka da rabo ne kwata-kwata duk abin da Allah yake so kai ba shi kake so ba da a ce wayannan waƙe-waƙen da kaɗa-kaɗa aya aka sabkar aka ce a ɗora sauraron su wallahi da kun kiya da a ce hadisi ne yayi bayanin falalas da muhimmancin su wallahi tallahi da kun kaurace musu amma me yasa aya alkur'ani tana suka tana zargi akan sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake ko ma waɗanne iri ne Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadith daga cikin mutane akwai waɗanda suke sayan suke wato malamai suka fassara yashtari suka ce yahtaru wa yargabu akwai wanda yake zabe yana ƙaunar lahawal hadis shine zantuttuka masu shagaltarwa masu shagaltar da zuciya sahabban annabi da tabi'ansu da malamai da yawa sun fassara lahawal hadis da cewa shine kaɗa kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe abdullahi ibn mas'ud rantsuwa yake ya rance da Allah wanda ba abun bauta sai shi abinda ake nihi da lahawal hadisi a wannan ayat ce shine waƙe-waƙe to me yasa kai kake zaben haka Allah ya ce cikin mutane akwai masu yin haka liyudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga hanyar Allah malamai suka ce batar wai ana nihin ya hana mutane sauraron alkur'ani ya hana mutane sauraron ababen da za su amfane su kawai sai dai shi ya duk wanda yake sauraron wannan qur'anin na shedan wallahi bai iya sauraron qur'anin ubangiji duk wanda zuciyar shi ta jarrabu ta fitinu da sauraron kaɗe-kaɗe da raye wallahi tallahi in ana karanta qur'ani shi yake kamar an daure shi cikin bala'i bai iya bai iya hakurin saurare ba wai ya zauna ya saurara ba shi da kanshi in dai mutum yayi nisa cikin haka bai iyawa katale kowa ya san wa'annan kishiyoyin juna ne ba su haduwa cikin zuciyar bawa har abada sun sha bamban saboda haka duk wanda qur'ani shedan ke birge shi dole qur'anin Allah ya dora bashi haushi dole ya kaurace mai dole ya zama ko sallah ya zo ya bi liman ya ji yana tilawa doguwa sai ga yana ta shoshe-shoshe yana kokarin ma ya magana ya malimamin magana yana gyaran murya ahem ahem kokari yake ya ma furta wata kalma ya nuna malimamin wai an jima duk wanda ke sauraron wayannan ababen yau zaka ga matashi jibigege Allah ya bashi karhi da hankali amma bai da wayo saboda bai biyar addinin shi za a zo inda ake kaɗa-kaɗa da raye-raye idan ya yi wani tagumi ya yi wani irin zama wanda ba daidai ba wallahi ko awa uku za a yi yana nan ba zai gusa ba za ba daidai zaman ma ba ma wani zama ba ne na daidai wanda zai ji daɗi amma aka ce ma ƙur'ani ake karanta minti biyar bai iya haƙuri ya fara sosai-sosai da juye-juye da gyaran murya wai liman ya jima yana karatu bai duka ba saboda wato zukata sun lalace sun zaɓi koma baya akan abu wanda yake mahihici don haka ya mu bayan Allah ku sani cewa waɗannan matasa ‘ya'yanmu ne ‘ya'yanku ne ku musulmi dole ne duk wanda yake da ɗa ya zama yana seta shi akan abin da Allah ta'ala ya yarda da shi Allah ya muku umarni ya ce ku an kusa kuma wa ahalikum nara saboda haka iyaye su kama wajen taro ‘ya'yansu su hana su cutar da al'umma domin wannan cutar da zamantakewar mutane ne wani bawan Allah da gangan ba zai tafiya ya kunna wannan kaɗa-kaɗan ba da rere ya saura amma in mai a daidaita ya wuce da ya sai ya jiyar da shi ko yana so ko baya so wani ma sai sai tsaye kusan ka yi mintuttuka kuma bai damu ba bai kallon dattiza ne kai mai hurhura bai kallon kai warin baban shi ne bai kallon cewa watakila kai wato ɗalibi ne almajiri ne ko malami ne duka wannan bai dame shi ba zai yi tsaye ya yi ta kaɗa a ta yi gijijin gijijin sai ka ce zai tada maraɗi da bafuloli wanda ya nema ya sau saboda haka ya kamata ku tsawatar da su malamai masu wa'azi da masu da'awa da masu huduba dole ne su dora faɗakar da mutane akan ire-iren waɗannan ababen cutar wadda ke ciki da matsalolin da ke ciki yana cikin matsaloli na saba ma shari'a masu yawa wanda ke ciki sai ga dan adaidaita kamar dai an kawo musu adaidaita ne don su dora taimaka ma karuwai da 'yan iska babu abin da suke sai sabbaba shegantaka sai ka ga dan adaidaita ya dauko 'yan mata guda biyu ba kauna uwar shi ko ta ubar shi ciki ba wata wanda yake da alaka ta jini amma duka ya sa guda dama ya sa guda hagu kuma sai wani abu yake da hannu yana ta murtakawa wai dole shi ya gogo su ya tattabo su me yasa kake neman ka lalata kanka bayan Allah ya yi ka musulmi mai wankakkar zuciya amma kai kana son ka gurbatar da kanka ka lalatar da kanka ba daidai ba ne ga mai a daidaita ya ɗauko macen da ba ƴar uwashe ba ko muharraman shi yana cikin kalwa wadda addinin musulunci ya haramta ko da mutane sun saba da haka nan kuskure ne ba mai a daidaita kadai ba da mai takasi da mai kabu kabu duka haramun ne mutum ya ɗauki macen da ba ƴar uwashe ba ita kadai ba tare da muharraminta ba wannan ba neman kuɗi ba ne neman bala'i ne da neman azaba dukkanin waɗanda suke hawan ababen hawa suna da buƙatar su ɗora mutunta al'umma wadda take zamantakewa a cikin yankin da suke idan al'umma su kafirar al'umma ce to su ɗora kawo masu ababen da suka yi daidai da su a matsayinsu na kafirai idan al'umma su musulma ce mai biyayya ga Allah su ɗora kawo ababen da suka yi daidai da al'ummansu wannan na cikin tsarin rayuwa da daɗin rayuwa yau shi a nan garin maraɗi garin musulmi idan kama ga wani arni zawa ne yi yau shi wani zai zo kai ka shiga kar ka shiga cikin kar za ka tafiya mai amma sai zama na abin da zai sa maka shine fina-finai na banza wake-wake kaɗe-kaɗe da raye-raye wai kuma gaba ɗayan mutanen babu wanda zai iya tashi ya magana sai ka ce wanda aka maruwa ida ko takunkun akwai dattawa cikin karkin akwai masu hankali cikin karkin akwai manya akwai wani wanda shi baya so bai kauna wani ma yana son ya dan yi barci cikin kar amma an hana shi an sanya mashi wasu wa wai kuma kowa ji yake in ya tashi ya magana kamar wata takura ce lalatacce bai ji kunya ba ya lalata sai kai mutumin kwarai da zaka hana shirme da shiririta kai zaka dora jin nauyi dan iska bai ji kunya ba ya iskanci sai kai da zaka ce ba kyau kai kana ɗari ɗari kana jin kunya to Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni gare mu cewa mu yi taimakekeniya akan abin da yake biyayya ne ga Allah da tsoron Allah kar mu saki mu kama mu taimaka akan abin da yake saban Allah ne da zunubi da ƙetar iyaka saboda haka kenan dole ne idan muna son wato waɗannan matsalolin su kau dole duk wanda zai shiga a daidaita ko zai shiga taksi idan matashin ya zama na shashasha ne bai biyayya ga Allah bai bin iyayen shi to kai kakka hawa a daidaitan shi sai in ya kashe wa'annan ababa ko bai bari ba kwata-kwata lokacin da zaka hawa ka sauka ka tabbatar da ya kashe in ba haka ba sake wata idan aka yi haka ana tunanin wasu da dama za su daina sannan malamai su yi wa'azuzzuka ko da yake suna yin wa'azuzzuka akan hakan su jaddada wasuka masu muhimmanci ɗan kasuwa su saye kasussuka akwai wani abu wato wanda akwai karamcin shi shine kasati na wa'azi wanda aka a restaurant shi wa'azi mai kyau wanda zai amfani al'umma sai ga mutum in ma sai za sai dai sai kwara daya nashi na kanshi alhali sauran kasashe na musulmi wallahi ba haka suke ba musamman inda musulunci ya daga yayi nisa za a ga cewa idan mutum ɗan kasuwa ne zai sai kasar ya ga wannan wa'azin ya yi ya burge shi ya dace gidan shi a ji shi to ba tunanin gidan shi kaɗai sai ga ya dace gidan sauran musulmi ma a ji shi don haka sai ya saye kasussukan wa'azi guda dubu mutum ya ba da kuɗi ya ce a yi kasar dubu na aka ba da kawai sai ya ba wani yaro ya ce duk wanda ya zo wucewa ba shi guda wanda suke zuwa aikin hajji ba haka ake basu kasussuka ba wanda kawai daga ƙasa ake tullo su ɗan kasuwa ne suke saye suke sayin littattafai da kasussuka waɗanda suke da amfani ya ce a rarraba ma musulmi sun ga ya dace wannan saboda amfanin shi da kyawun shi a ce kowane musulmi ya saurari wannan to ku saye ku ɗora rarraba ma 'yan a daidaita watakila lamarin su daidaitu ku saye ku ɗora rarraba ma 'yan kar kar domin allah yana ganin su kar duk abin da suke yi malamai ya kamata ku tafi ku tarda darakatoci na gidajen karkar ku tarda su ku faɗa masu cewa wannan abin da suke taimakawa ne akan sabon Allah dole in mutane za su balaguro kasussukan malamai akwai kasussuka wanda malamai suka yi na koya sallah irin ta annabi a aikace na koya arwalla irin ta annabi a aikace na taimama irin yadda manzon Allah ke a aikace na wankan gawa a aikace ga yana ana gani ana yawo amma dukkanin shi bai musu ba sai dai su sanya ma mutane abubuwan shiriri ta da shirme wai wasu 'yan fina-finai masu koya soyayya wanda su saboda kasa soyayya ne suka kasa zama aure da ka bincika sai ga guda jawara ce ta yi aure sau uku an koro ta da ka bincika sai ga shi guda shi ma ya saki matar shi sau uku ko ya yi hada da ita yanzu bai ma da matai wai su ne ya mutum ya kuri yana jiran wai su za su ba shi darasin soyayya shi gwanin soyayya ne ya kasa zaman aure ita gwanar soyayya ce ta kasa zama da mijinta har aka koro ta hake na abin ya zama shirme da shiriri ta faqidu shay la yu'ti wanda baya da abu bai iya baka shi shi in yana da dami bai ma kan shi magani kuna da maganin zahi ta bakan ta mana saboda haka mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah duk wanda yake iya kamawa wajen rage banna ko hana ta kwata-kwata to lalle ne ya tashi tsaye ya kama Allah ta'ala ya gafarta mu zunubanmu saboda haka bayan allah da suke hawan ababen hawa wannan faɗakarwa ce da nasiha ba masiha ba ce gare su duk wanda ya san yana ciki ya tuba lokaci bai kore mai ba ka yi ta sauraron kaɗa-kaɗa mutum nawa mota ta yi kulikulin kubura da shi yana cikin sauraron waɗannan ababen yanzu yana ma daɗi a ce kai musulmi ne iyayenka musulmi a ce kana cikin a daidaita ka tauka da gudu sai ta murje ka ta yi kace-kace da kai amma da an zo a daidaita babulolin da ka buɗe mizik-mizik da waƙe-waƙe na amerikawa suna nan watakila zagin iyayenka ne ake watakila zagin ka ne kai baka fata ake ba kuma mawakan da suke zagin baka fata ba watakila addinin ka ne na musulunci ake ma izgili da shekantaka a cikin waka kai kau kayi ƙuri sai karkaɗa kai kake kamar ka dangare baka ma san me yake faruwa ba saboda haka ya kamata matasa su ɗora kishin addininsu in kai musulmi ne duk inda ka shiga duniya kai musulmi ne ɗari bisa ɗari gaba gidi ba ka shakkun kowa ba ka shakkun komi yaushe kafiri bai shakkun ya ce shi kafiri ne kai da kake musulmi kake ɗare-ɗaren addinin ka haka kake kyamar shi haka kake nisa da shi wato shaidan yana tarko kala-kala ya dora ma matasa tarko ta hanyoyi daban-daban sun tsallake amma sai ya zo musu da wannan babban tarkon sai ga su wato tsakiya ya kama gaba ɗaya ya kama su ta matashin da ya tsira cikin wannan sai yan kaɗan Allah ta'ala ya samu gane baki ɗaya Allah ta'ala ya ce ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ku musulmi domin ku samu rabauta Allah ta'ala ya samu rabauta baki ɗaya Allah ta'ala ya saita mu akan abin da yake daidai Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ta'ala ya kaskantar da kafirci da kafirai duk abin da ya gagari musulmi Allah ta'ala ya kama musu ya agaza musu ƴaƴan musulmi na cikin wannan gari na maradi Allah ta'ala ya taimake su baki ɗaya matasa waɗanda ba su da aikin yi Allah ta'ala ya arzuta su ya ba su aikin yi na ƙwarai Allah ta'ala ya kama ya dama Allah ya agaza ya sauƙaƙe mamu rayuwarmu Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin garin mu na Maradi da kasar mu ta Nijar baki daya duk wanda ke kokarin tada zaman tsaye a cikin wannan garin namu na Maradi ko cikin kasar Nijar baki daya ubangiji Allah ta'ala ka damke shi ka yi mamu maganin shi idan yana shiryuwa Allah ka gaggauta shiryar da shi idan ba ya shiryuwa Allah ta'ala mun damka shi ga hannunka kamar damkar dambun ba'u ya Allah muna roƙonka duk wanda yake tallabawa yake kama wajen cutar da addini da maganar shi ko da aikin shi ko da alƙalamin shi ko da hannun shi ko da wani abu da ya mallaka na kuɗi ko ma da menene yake kokarin sai an cutar da musulunci ubangiji Allah muna roƙonka kai ne mai ƙarfi kai ne mabuwayi kai ne gagarau Allah ta'ala ka nuna mu cikar ikon ka akan shi Allah ta'ala kakka ba shi sa'a ya cutar da addinin ka da kyautawar ido duk wanda yake fafataka da faɗi ka tashi wajen tallaba ma addini da tunanin shi da ra'ayin shi da ilimin shi da bigin shi da mulkin shi da matsayin shi da ƙarfin shi shi da duk abin da ya mallaka yana kokari wajen ya ga ya bada tallafi ga addinin musulunci ubangiji Allah ta'ala ka ɗaukaka shi ka kama masa abin da ya gagare shi Allah ta'ala ka kama mai a cikin shi idan talaka ne Allah ka arzuta shi idan mai arziki ne Allah ka ƙara masa arziki ya Allah ta'ala ka taimaki dukkanin masu taimakon addinin musulunci kamar gafara zunuban mu da sanu ko an suka